أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا أتنا من لدنك رحمة وإلنا من أمرنا رشدا أموى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai kome da ya hada mu a wannan rana ta Laraba a kuma wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Umar ibn Khattab da yake ce da kifi a garin Kano yau goma sha shida ga watan rabi'u sani hijirar manzo alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace da biyu ga watan sha biyu miladiya 2020 muna cikin karatun littafin mu na shaɗabiya rana ita yau mun yi babi na albasmala ko malar shaɗabi ya faɗa mana mazahib na ƙurra mazahib na ƙurra malam nasir za ka iya tuno mana mazhabar dawa dawa dawa ne ne yin bismillah tsakanin surori guda biyu kenan malam nasir ya faɗa mana cewa malaman da maza ba su shi ne yin bismillah tsakanin sura guda biyu ƙari'ai ne guda uku da rawi ɗaya shahid kuma shi ne faɗa imam shatubi wa basmala baina surataini bi sunnatin rijalun namauha diryatan wa tahammula kenan wannan malamai guda ƙari'ai guda uku da rawi ɗaya su suke bismillah to malam khamis wani malami ne mazhabar su haɗe surori ga baki ɗaya ba sai an yi bismillah ba malam hamza to dalil alama ta ƙulu min shatibiya karka kalla karka kalla fasahatun fasaha ce ba wai ta wasa ba ba shi yasa muka so wasu su karanta mana ƙarshen sura da warshu hada da bismillah iya dakiwa shi ga fasaha sai ba ta wasa ba eh to malam hamza shine yake hade su ba sai yayi bismillah ba malam hasanu kana iya tuno mana su wane ne su kuma suke da saktu da waslu eh eh eh eh wasil waskutan kullun jalayahu hassala to shikenan ba na so na zurfafa sosai in ba da haka ba da sai in ce to su wanda suka rawaito waslu a wajen waɗannan malaman me suka so a yi a wajen zuhur wanda kuma suka rawaito saktu me suka so a yi to mu dai tsaya a nan kada abin da ai mun dan shafa dai alhamdulillah to yanzu zamu tashi suratul ummul qur'an to zamu tashi suratul fatiha anan yace suratul ummul qur'an fatiha daga cikin sunayen ta ummul qur'an domin ita ce asalin littafi idan muka ce ummu shay shine asluhu ko ومن عنده آه وعنده أم الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب يوا دومين أثر اللتافي أو دنسا يكي سبحانه وتعالى تو anan zamu ga Imam Shafi'i daga cikin tsare-tsarensa idan ya samu kalma ta zama ita kadai ce a cikin sura to zai ambace ta wuce shi kenan wani lokaci in akwai wannan kalmai a surar da yake kuma akwai a wata sura ko wasu to idan ya ga waƙin zai bashi dama ya haɗe sai ya buge gabaki ɗaya sai ya haɗe su idan ya ga cewa waƙin ba zai bashi dama ba to sai ya faɗi na ita wannan surar sai ya ƙara gaba in yi je ɗaya surar idan kamar guda uku ne to in bakin zai bashi dama haɗa da na wannan surar da waccan to sai ya haɗe su in ba zai bashi dama shi ma sai ya nace akan sai wuce yawwa in yi san gaba ya faɗa kamar yadda zamu gani a in muka duba surar fatiha in za mu yi bismillah mu shiga fatiha a ina ne sabanin kira'a ya fara a cikin ta daga bismillah zuwa abu kaga shine ne yawwa الرحمن الرحيم مالك يوم الدين wannan shine inda sabani ya fara to me yasa bai so ba wanda wani ilgamul kabir ba abin abin da sanam eh banzu ba a'a duk da hakan ai in muka duba akwai abubuwan da zai ambace su a cikin sura zaka iya cewa abin nan kaman usul ne amma kuma zai iya tashi daga usul din zai tashi daga usul din kamar yadda zamu gani wannan ma in ka duba anan sai ce suratu ummil qur'an ya maka nafsi da surar da za a fara to kenan ashe ya tahattam alaihi an yabda bil ladhi yaktasu bi hadhihi sura kenan yanzu tun da ya ce umar ƙur'an to dole ya fara da abin da yake bance ta yanzu inda ya faɗi digamar kabir kaga bai ke bance ta ba za ka same shi a cikin wa'in surorin mara za mu zo nan gaba to amma yanzu dole sai ya fara tun da ya ambace ta to bari ya fara da abin da babu shi kwata-kwata sai a wannan sura domin yanzu in ka shiga suratun nas abin nan malikin nas kaga akwai sabani malikin nas wani? babu saboda ka yake bance ta shi sa to sai fara da shi tsallake wancan abu na biyu saboda kuma zai yi babi mustaƙilli wanda zai biyo wannan bayan wannan to shi sa sai jinkita shi tunda akwai babi da zai biyo wanda shi kuma dama zai magana akan wannan to kusa wanda dalilan guda biyu shi yasa ya tsallake shi ya fara da abin da yake banci surar Fatiha mun gane ko to yace cewa wa maliki yawmiddin rawihi nasirun kuma ku dinga kallon ka'ida da ya faɗa mana a tun baya daga cikin ka'idodin sa yace wa bil lafzi astagani anil qaidi indala idan lafazin baiti ya nuna qira'a to ba sai qaidi da wannan abin ba kage bai ce wa malik bil madd ba mun gane bai ce abin nan ba duk da cewa abu shama shi yana ganin inda ya ga dama zai iya cewa wa maliki umdud ruwatu nasirihi zai ta wa maliki umdud ruwatu nasirihi baitin yayi ko eh kuma a wajen wa ruwatu nasirihi kisa'i da abin nan to amma saboda yana so ya tabbata maka dai ka'idar da ya riga baka a baya kaga da yace wa maliki ai ba sai ya ce maka bil maddi ba tunda in ka ce wa maliki baitin ya kare tunda baharul tawil ne dole sai ka ja yawwa to kenan da yace wa maliki yawmiddin rawi na sallan sannan ka'idar da ya faɗa maka yana cewa wa min ba'd dhikril harfa usmi rijalahu sai ya ambatan ma kalman qur'ani sannan ya ambatan maka suwa suka karanta kaga sai da ya kawo wa maliki yawmiddin to sannan usmi rijalahu shine rawi nasir mun gane ko to sannan sai yake ce maka inda yake ce maka matatan qabi'ati ka bilwa faisala sai yace wa inda siradin kaga da yace rawih nasir magana ta riga ta cika to sai sabuwar magana sai yace wa inda siratin was sirati liqumbula wannan wawun da ya kawo maka fasil ne tsakanin maganar da aka gama da sabuwa da za a shiga idan akan ka'idar da ya riga ya faɗa mana to kun ga sai ce wa inda siratin was sirati li umbula nan ma bai ce maka wa inda siratin bi sini ba saboda furicin na sinun ne wa inda siratin munakkar wa inda siratin was siratin da kuma mu'arraf sai ya ce li umbula wannan lamun din malam naziru wannan lamun din fa da kake gani ba harafi bace ba ba harafi bane malam kamisu wannan lamun din ba harafi bane fi'ili ne harafi ɗaya kuma malam isma'ila ce fi'ili ko to in haka ne menene li'irabin kumbul din ma nasir in mun ce wannan lamun din fi'ili ce sai zama fa'ulin bihi nan ma'ana waliya yali li ka gane li bi eh wa inda siratin wa sirati ittabi kumbulan ka bi malam kumbul a wajen karanta su da sinin eh ƙarai da gaske saboda ka kenan kumbula anan mafa'ulin bihi ne kenan idan aka samu sirat munakkar kaman ku kawo mana abin nan siratun alayya mustaqim ku kawo mana munakkar da yawa itari ila siratin mustaqim آه صراط الله وانا ايضا مؤرف لي سنة مضاف مضاف الى المعرفة يوا to duk inda muka sami sirat munakkar ko mu'arraf ko dai zama mu'arrafun bil idafa ko mu'arrafun bi al to kabi malam kumbul a wajen karanta shi da sinin shurra suka ce asalin as-sirat dama asali bi sin ne asalin sa bi sin ne asalin gundarin larabci bisi ne ke eh haka suka ce to sai ce maka bi haifu ata yana daga cikin ka'idan mara shazibi idan abu haɗaɗɗe ne ko ina to ko dai ya ce maka ma'an ko ya ce maka jami'an ko ya ce maka bi haisu bi haisu ata duk inda kaga sirat din nan ko a cikin fatihan nan ko a cikin bakara ko ina ne abin nan eh bi haisu ata sai ya ce maka wasa da zayan a shimmaha lada khalafin to amma shi wannan ya ce bi haifa ta duk inda ya zo sai ce wasa da to shi sabi a shimmaha zayan kai masa ishmami kamar da shi kamar zaira na faɗa mana a baya ishmami yana da fuska nawa uku zuwa hudu ishmami ko dai zama khaltul harfi bil harfi kaman wannan zaka takuda wato ainihin sadi da zaira sadi da zaira baka ce sirata ba baka ce zirata ba sai ka ce zirata sai malamai suka ce kaman yanda awam suke fadan zadi zalamu zalamu mala ya aka ce zalamu zillan zalila ka gani to kaga sai ihdina ziraba kaga baka ce si ba baka ce zi ba in ka ce zira ya zama zaira zalla kaga nan ishmami ya zama khalqul harfi bil harf sannan kuma na faɗa mana a baya ishmami yana zawa khalqul harakati bil haraka kamar yadda za mu zo wa ƙila wa gida sun maji a yushin muha na da kasar ya zammar rijal da ta kamula kaga ƙwila baka ce ƙila ba baka ce ƙula ba sai ka ce ƙwila ƙwila kaga anan kai me kai ishmami shi janibin damma ne muqaddam kuma shine kadan janibin damma eh shine muqaddam shi yake fara gabata kuma shine dan kadan kaga nan kai hada ka ta kuda me harka da harka sannan ishmami yakan zo bi ma'ana dammu shafataini zamu zo nan gaba babu lokaci ala marsumul khat inda yake cewa wal ishmamu itbaqu shifahi bu'aida ma yusakkanu la sautun hunaka fayashala wani shimamu sai ce itubaqu shifa shine kadan hade lebunanka bu ai da ma ya sakanu ya sakanu bayan ka yi daure nasta'in ka gani ghafurur rahim eh yace la sautun hunaka babu wani sauti fa yasala ba za mu kogaro da shi babu to kaga wannan ishmami ne ma'ana don mushafatai ne shi ne sai itbaqu shifahi bu'ai da ma yusakanu to yawa to sai yace maka wasad zahir ashimmaha lada khalafin to wannan sadi kai masa ishmami kaman zaira da aka yi wa ishmami a wajen khalaf zayan ashin mahala da khalafin wani ne khalaf khalaf shine rawi na hamza kuma shine na farko khallad nabinsa to kenan shi khalaf duk inda ya samu as-siraba a qur'ani gabaki daya da yake cewa wasada zayan ashimala da khalafin kawai sai ka ce ihdina ziratal mustaqim ziratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin haka za ka tawo jama'ar hamza mun gane ko sai ce washmim likalladi lawwala shi malan kalladu abokin kalam shi kai masa ishmamin na farko kawai ma'ana in ka ce ihdina siratal mustaqim sai ka ce siratal ladina ina kamata mai tambaya tambaya yanzu mun faɗi qira'a nawa biyu qira'an mai sin shine malam wa malam umbul sannan mun faɗi ishmami a wajen khalaf da khallaj ko ma ka ce wajen hamza kawai kai shiru to ya aka yi muka gano su sauran su kuma da me suke karantawa wanda ba abin nan ba ba kumbul ba ba hamza ba su da mai suke karanta bisal to ina muka gano wannan ma nasiru yawwa saboda ya ce wasada zayan ashin mahala da kalafin ashe kenan wanda ba khalaf ba ba kallad ba ba kumbul ba to da sadin yake karantawa cewa wasada kenan duk saura da sadin suke karantawa mun gane wannan ko to yanzu kawai abinda muka fita da shi a cikin sura fatiha malam kumbul rawi na ibnu kafir duk inda kalma ta asira da take mu'arrab ko munakkar da sini yake karantawa shi kuma malan khalaf rawi daga hamza duk inda suke ishmamin yake shi kuma khallad ɗayan na farko kawai ihdinas sirata da ta ihdinas sirata amma duk na qur'ani ga baki ɗaya da sadin yake yake karanta ma'ana kamar sauran jama'a yanzu wannan shine abin da muka muka fahimta a wajen sirata za mu ci gaba sai ya ce alaihim ilaihim hamzatun waladaihim jami'an bi dhammil ha'i wa qafan wa musila wannan kalmomin guda uku alaihim ilaihim ladaihim da alaihim da ilaihim da ladaihim duk inda suka cikin qur'ani nan da yace alaihim ilaihim shi ilaihim matufi ne akan alaihim to amma saboda laluran waka bai kawo wawun ba da in ba haka ba sai ce alaihim wa ilaihim to amma sai ce alaihim ilaihim alaihim ilaihim ladaihim ko alaihim ilaihim hamzatun waladaihim to da kuma ladaihimu ma'ana ladaihim sai ce jami'an duk wannan a cikin qur'ani bi dhammil ha'i ana karantawa da yi wa ha'un dhamma waqafan ko halin tsayawa wa mausila ko kuma a halin da mutum zai wuce kenan yana nuna mana malam hamza a qur'ani wannan kalmomin duk inda ya same su alaihim ladaihim ilaihum ku kawo mana ayoyin qur'ani da su alaihum da'iratu saw ko da yake mun tsaya akan alamza wannan kuma sai mun zo malamin muke cewa idza turidu an tasriha min hamza fala takif ala hamza in kana so ka huta da hamza kada ka tsaya akan alhamza wato wata rana mun zama muna jam'ul qira'at to Sheikh Said Al-Abin hafizahullah wanda yake za mai mai tafsira to sai sai ce mu wani wai da Allah ya ajin mu sai ce atif alaihi hamza sai ce la ya Sheikh hamza wa kafa ala nar sai ce la la kafa alaiha abadan hamza la kafa ala nar abadan saboda kasan shi hamza ai baya yin ibada ina jin ni ko durin kisa'i ne akai ko abu amr ne ina da abu amr ne akai to sai ce ai abin hamza sai ce ai hamza ya tsaya akan tunda shi bai cewa anne sai ce wa kafa hamza ala nar sai ce la yakifu alaiha abadan insha Allah to eh to masha Allah mun fahimta ko to da yace alaihim ilaihim hamzatun waladaihim jami'an bi dhammil hayi waqafan wa mawsila ma'ana duk inda suke malam hamza zai karanta wannan idan za mu samu ladaihim eh eh bale bale wa rusuluna ladaihum yaktubun iyaka thumma iyaka ka karanta a wajen gama garin mutane eh a ce bai hude ne wani yana karanta min can wajen ina ce wajen umba uku ne wani tababbe da ya zo ya kammara sallah to masallaci ne da masu tajawidi sai ya ji limamin ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai alhamdulillahi Allah ya tone asirinka yace ai da sallah ce boya da ya cuce ni kawai sai ji wai tafi ba ana ya ga tajwid an cuce shi shi kawai so yake ai irin da ga saba Allah ya samu gani to mun gane ko to sai ya ce wasil zamma mimil jam'i ƙabla muharrakin wasil zamma mimil jam'i ƙabla muharrakin dirakan wa ƙalunun bi takhyirihi dala yanzu ya mana magana akan alaihim kun ga akwai mimil jam'i ilaihim akwai ta ladaihim ma haka to ta iya yiwuwa baka san hukuncin wannan mimin din a wajen kuma sauran malamai ba sai sai wasil damma mimil jam'i wannan damma ta mimil jam'i ka sadar da ita me ma'anar sadarwa ka kara mata wani wau amma da sharadi fa qabla muharrakin in ta zamo kafin harafi mutaharriki nan kawai dan ya cire maka alif da zai biyo ko alif da lam ko kuma alif shi kadai mun gane ko yanzu ilaihi musnaini me ya biyo bayanta hamzatul wasli bihimul asbab me biyo alif da lam to duk lokacin da alhamza ta wasul ba ta biyo mimir da biyo to kai mata ɗin nan kai mata sila ka sadar da ita da wawon domin yi muka rubacin ƙura'ani duk lokacin da zamiri dama haɗu da ita ai sadar da ita ake kamar mai anulzimu kumuha anulzimu kumuha kaga wannan zamiri wawon da ya haɗu shi sa aka ce abin nan ba za ka ce anulzimu kum ba zai yiwu ba sai ka ce kumuha to wannan memun a cikin ƙur'ani ga baki ɗaya ka sadar da ita amma sharaɗi kabla muharrakin a wajen wa a wajen malam dirakan malam abubakar wane ne malam dirakan aiki ya kwana malam dirakan eh sai an duba malam ibrahim malam dirakan ibn kazir shi ne malam dirakan wallahi na gaya muku in baka da sayar musu dinnan ba abin da shirin nan ba zai yi ba ka haddace abin nan wato abin nan ka sada ita a wajen malam dirakan malam kalulu a duk qur'ani abin da ibnu kathir liyabluwakum ayyukum ahsanu amal haka zai karanta duk inda take to da yace wa qalunun nan mun san qalun ism ism la yansarif to amma lalura ta waka ce ta sa ya kawo masa tanwini za a qalunu marartu bi qaluna haka zaka ce ba zai dauki tanwini ba sai dai lalura ta waka to sai ce wa qalunun bi takyirihi jala anan abin da me ma'anar dirakan dirakan ma'ana mutaba'atan lil qira'atil mutawatira wato kai wannan a matsayin ka kana mai bin qira'a mutawatira yawa ibnu kathir mun fada a bayan lokacin da muka yi shimfida cewa kusan qari'an nan wanda aka zana gaba ke din ka tare ibnu amir to kusan kaman shine aka da dun ya rasu 120 kuma mun faɗa cewa shine ma ya karatu a wajen tabi'ai da yawa in ba kuma ta mun faɗa afwan sahabbai nake so eh sahabbai tunda shi tabi'i ne yawa to sai ce wa qalunun bi takhyirihi dala malan qalunu wato ainihin ya bayyana ko kuma ya bayyana da abin da zaɓin sa ittabaha wa zahara bi takhyirihi me yake so nuna ba wace hanikin kalon kana da sila kana da rashinta binan ala haza za mu zo nan ga muka ta kalon yana jan madda ja'iza mun fasila ko yake ja to yanzu mu dauki li yabluwakum ayyukum ahsanu amala kaga kalon anan yana da wato wajihi kusan guda hudu kamar yaya zai iya wa kana karatu da riwayan kalun amma ba ka yin sila kaga za ka ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala zai iya wa hali na biyu kana karatu da riwayan kalun kuma ainihin kana silatul mim ba ka jan jaiza kaga sai ka ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tayu kana karatu da riwayan kalun kana jan da'iza baka salatul mim haka dai zaka ce liyabluwakum ayyukum kawshi hali na hudu kana karatu da riwayan kanun kana jan madda da'iza kana salatul mim kaga sai ka ce liyabluwakum ayyukum asan amala harka hudu kamar yadda zamu gani in mun zo jamul qira'ati insha Allah ta'ala to yanzu eh insha Allah ka mun gobe ne eh Allah bali ba Malam Naziru ya kace wani malami ne ke tawai wai an raba Malam ya kace to ni dai wallahi da Allah ya sani da ni da nazo mu karshe babin nan gaba daya ni da nazo ita kenan to amma ba na so ai tayi wasu kuma suna ga ba su fahimta ba na san wannan gaskiya eh saboda haka muna da manyan shehane da masu ƙari'ai ne to kawai su sai abuwa sai abuwa yanzu abinda muka fita da shi abu na farko za mu dunkule shi cewa maliki yau middini wa ya karanta shi kisa'i da hamza yauwa abinda na manta bayan allah daga cikin tsari na zan so mu dinga ambaton taujihul qira'at duk gabar da muka zo ya kamata mu ambaci taujihinta na so in manta to muna da maliki yawmiddin da maliki yawmiddin me bambanci tsakanin su in muka ce malik ismu fa'il in muka ce malik asifatul mushabbaha abinda yazo ala wazni fa'il to me bambanci ta fuskan ma'ana in zaka fassara akwai maji tsakanin malik da malik mutum zai iya zamowa malik ne ba malik ba ya iya zama kuma malik ba malik ba kaman yaya bari na kawo misali sannan sai mu koma ga ayar yanzu masallacin nan kaman a ce gida ne na haya gida ne na malam yaya amma kuma yan haya ya saka a ciki to yanzu shi malam yaya malik ne a wannan gidan ko malik malaka kafin shi misalin nan mukaddara masallacin nan gidan haya ne mallaka ka ne sai ka zuba yan haya kai gida ma kana Kaduna to yanzu kai in mun tashi zamu ce malaka haya malik ne na gidan nan ko malik malik ne ba malik ba domin malik huwa allazi yatahakkamu fihi shine wanda yake yadda ya ga dama ya kulle lokacin da ya ga dama ya bude lokacin da ya ga dama kaga shine malik amma kuma shi wannan malik din in ya ga dama sai zai ce na sayar kaga malik din sai su tayi su yi gaba bai da zasu to su kuma dan hayar anan wanda yake a ciki sai ka ce masa malik ne ba malik bane yanzu shi ne mai mulkin gidan don shi ne zai shigo da baƙi in ya ga dama in ya ga dama ya ki shigo da su in ya ga dama ya rufe in ya ga dama ya bude to Allah subhanahu wataala da aka ce maliki yawmiddin da maliki yawmiddin duk wannan sifofi ne sun tabbata ga Allah na farko Allah shine maliki yawmiddin shine mai tacewa a ranar alkiyama shi yasa ma zai ce liman mulku yau eh Allah zai kankala rawai kun san abin da ya faɗa wannan to kaga Allah subhanahu wataala shine maliki yawmiddin shine mai mulki kaga sai yace lillahi alwahid alqahar to kuma Allah shine maliki yawmiddin shi ya mallaki ranar shi yasa yanzu ba wanda yasa ya kawo ta in lokacin bai ba kuma in ta zo ba wanda yasa ana ta zuwa domin Allah shine malikuha to kenan Allah shine malik shine malik akwai wato maganganun da bai kamata mu shiga a ciki ba bai kamata mu yi tarjihi ba Imam Shaukani rahmatullahi ta'ala alaihi wato a cikin malamai shaukani ya rasu 1250 imamu shaukani yana da kutse a cikin harkar kira'at wato za ka ji yadda yake malaman nan sai ka zo a cikin suratul an'am wa kadhalika zuyyina likafirin minal mushrikeena qatlu أولادهم أولادهم قتلوا أولادهم شركاؤهم قتلوا وكذلك وكذلك زين لكثير من المشركين قتلوا أولادهم شركائهم أولادهم شركاء فقول به هكا ابن عامر يجي كرنتاوا shine ma mara sai kita wa fuuluhu bainal mudafaini waqi'an kaza kaza shi shaukari da yazo in ka ji abin da ya fada ba dadi yazo ya dinga ramkan malaman kira'an nan kaza kaza wane ne kaza kaza sauransu abin da ke so in ce ba za mu shiga tarjihi ba mu ce wai kaza yafi kaza kawai sai dai mu ce kowace makabula ce illa iyaka kawai ba zai ka ce kaza shine afsa akwai abin da yake afsa akwai kuma da ke fase kaga in ka ce afisa ba ka nuna fase shi ma bai da matsayi ba so dai mun faɗi mun fahimci bambanci tsakanin maliki da maliki abu shama da ya zo ne yake cewa bai kamata abin da bai ce shi kansa in ya zo ma a sallah in ya ga dama so yake so da dama ma a misali zaka a farko in ya kanta fata sai ya ce maliki yawmiddin a ta biyu kuma ya ce maliki yawmiddin dan ya nuna cewa duka ba wata matsala abin to yanzu dai mun fahimci malam kisa'i da malam asir sun karanta maliki yawmiddin saura kuma gabaki daya sun karanta maliki yawmiddin kenan sune nafi'u ibnu kafir abu abu amr ibnu amir da kuma hamza wannan biyar sun karanta maliki yawmiddin ashe kenan zamu ce ita ce qira'a ta jumhur su da suke ta maliki yawmiddin mun bayyana wannan sannan sai sirat malam kumbul wai ma malam kumbul din nan malam masur ka san sunan shi ko kumbul din nan sunan malamin can gare shi wani malami ne makwacinka eh sunan shi shine kumbul ga nan kusa da kai malam muhammad shine kumbul eh eh ah muhammad ai nace ba mahmud ba eh kumbul kenan shine sunan sa malam muhammad kenan to shi shi shi yake karantawa ihdinas to da wannan zamu ce awamun nasu barkanku eh ko ba haka ba sai mu ce sallar su bata da matsala anan sai an samu wani wajehi da aka karanta eh an samu wajehi sai su makale anan sai su kai mu da kumbul muke yi eh a'a to ai zan ce hiya ma'fuun anha eh to wannan kuma shi tarkon da za a kama su a ce to tunda ku kumbul ne ku yi sila buje ba za su yi ba na'am eh wato malin naziru abinda ya sa kunsa shi ya sa shi karatu ba a san fashi ya kamata a ce lura rasa ɗalibi ya fashi mun faɗi wannan a baya wani Allah baka zo ba muke cewa lokacin da muka zo in shimfiɗa muka ce shi nafi'u shine malamin qalun da warsh bal suka ce idan kana so ka kai karatu da tsantsan kira'an nafi'u shine qalun tunda shine agwalansa wanda ya sauka 12 a hannunsa to idan aka ce nafi'u ya karanta da kaza ma'ana da qalun da warsh sun yi ittifaki akan wannan yanzu misali sai mu ce nafi'u ya karanta maliki yawmiddin me yasa muka ce na fi karanta maliki domin da warshi da karin ba samu sabani ba za ka so karanta amma da muka zo muka ce siratal ladina ghayril maghdubi alaihim wala dhalin alaihim wala sai mu ce qalu ne ya karanta kaga anan ban da warshi ka fahimci wannan to kun baka da bukatar ka ce to na fi ba ai tun da muka ce kalu ne ya karanta to ma'ana qira'an nafi'u amma yadda kalu ne ya kawo ta ba da wurin kawo ba shikenan ka fahimci wannan din to shine abin da ake nufi yawa ma aka yanzu wannan malaman da aka kawo a maganar bismillah eh waɗanda aka kawo to su sauran ya suka karanta ne
bismillah kuma eh in muka koma ba da su ba malama muka ce da malan kalun da alim da kisa'i da asim da asim da ibn kathir sun yi bismillah tsakanin surori biyu haka muka karanta ko to muka ce hamza shi kuma ya haɗe gaba kiɗe ba bismillah sannan sai muka ce da ibn amir da abin nan da warshu da abu amr abu amr ko wa'annan su kuma ba sa karanta da bismillah sai dai kun sun ga dama su yi saktu ko kuma su haɗe sai na faɗa mana na ce amma malamai sun yi kaito cewa malaman nan guda uku da warsh da ibn amir da abu amr an rawaito yin bismillah gunsu tsakanin surori kuma yin bismillah ita ma ko ka haɗe gaba ɗaya ko ka rabe gaba ɗaya ko ka bismillah ka haɗa da farkon sura ta biyu mun faɗi wannan malam mansur malam yanzu misali aka ce malamai kaza a cikin rawuyan misali aka ce uku sun fara a kan kaza eh to mutum
wanda ba ambata ba shi- yanzu misali in ka fahimci abin da muka faɗa suwa suke bismillah tsakanin surori muka ce kalun wane ne kalunu sai ka ce abokin warshi ne almajirin nafi'u sai muka ce malam kisa'i sai muka ce ah, ibn kathir sai muka ce asif ƙari'i uku da rawi ɗaya to waɗanda duk ba waɗannan ba ashe ba bismillah suke yi ba sai dai wani hukuncin wanda za mu ji to sai aka ce mana hamza yana haɗe surori ba bismillah gabaki ɗaya to kaga yanzu an gama da magana hamza sai mu jira mu ji saura mai suke sai aka ce wasil waskutan kullun jalayu hassana ibn amir da warshu da abu amr su kuma ko su yi saktu ko kuma su haɗe kamar yadda hamza yake yi kaga shi kenan ambaci kowa eh to shine wato so da ke da ɗanar da mana mu je ƙarshe muka ce asirat kumbul ya karanta shi da sino a cikin ƙur'ani ga baki ɗaya sannan khalaf rawi na hamza ya karanta su ga baki ɗaya a cikin alƙur'ani da ishmami ko mu'arraf ko munakkar sai muka ce khallad rawi na hamza ya karanta ihdinas sirata da ihdinas zirata shi kadai duk saura kuma sadun kaman saura to duk wanda ba mu ambata ba ma'ana banda kumbul ma'ana banda hamza to duk saura sun karanta da sadu sai muka ce alaihim ilaihim hamzatun waladaihim muka ce to duk inda muka ga kalma ta alaihim ko ilaihim ko waladaihim jami'an bi dhammil ha'i wa kafan wa musila a wajen malan hamza yana karantawa alaihim ilaihim ladaihim muka- mun gama da wannan kuga sai muka zo mimul jam sai muka ce wasal damma mimul jam'i qabla muharakin dirakan muka ce malam ibn kathir duk inda mimul jam'i take inda alhamdulillah wasal bata biyo ba alhamdulillah wasal bata biyo ba sila yake mata liyabluwakumu ayyukumu ahsanu amala sai ce wa qalunun bi takhairihi jala shi kuma qalun yana da fuska biyu ko kai sila ko ka yin sila wannan a dunkule shi ne karatunmu na yau Eh, wannan nan tafi imanin warshin Eh, yana nan tafi imanin ya kan mai masa gaggawa yana nan to ina maimaitawa ku manyan malamai ku yi haƙuri abdu'ifu amiru rakabi ko ko liman eh a aka sai abdu'ifu amiru rakabi ko rarrauna shi ne sarkin tafiya idan mutane goma suka zo suka ce za su iya cin mul goma goma sai ɗaya ce shi kaɗai tara zai iya sai ce to a ci taran a tsaya shi in an wuce tara ya ci hutu su kuma aka yi taran aka tsaya hutu suka yi kun gane ko to wannan dai shi ne na'am eh to eh wai in yi zai cutu fa ai kaga sai dai in goya shi za a dauke shi na'am eh dala'i zahara wato da labin sai bayyana awo wannan tambayarsa ta yi kyau na so in yi ishara kan wannan wato ka gaba za a ce jalawar shi bane a a domin da ya ce wa kalunin bi ta kayirihi ba za a ce jala ramzi bane na warshu saboda maganar warshu dama kuma za ta zo nan gaba eh kwarai ba ramzi bane ba dole mu dinga la'akari da irin wannan abubuwa eh ba ramzi bane